بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنزلة تأتي لنا بالزبر أنا أتكلم بيان girma ma da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin kuma abubuwan da yake kance shi da su da girma da ɗaukaka wa akrama maula a jalla karamatin وخصصه من للخلائق ينفعه الشيخ مجاهد رضي الله تعالى في فصل في تفضيله cikin fifitawa da darajantawa Allah ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi da ma ta zama na tukara Isra'il da yin bayanin abinda girmamawa Isra'i da Miraji suka kunsa da girmama wa Allah ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan cikin annaba da manzanni babu wanda an kai isra'i da miraji da shi babu wanda aka nuna ma min ayatihi al-kubra subhana alladhi asra bi abdihi shi da kashi Allah ka sha subhana alladhi asra bi abdihi saboda girmawa ta kai shine da kira abin da a gwada mishi ta ba kusan isra'i kusan ba ma kusan sanya yawa ce da zuciya da na tsawa ga zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutuwa Abu Talib ga mutuwa sai na Khadija sannan ga tsanantawa cutar kafirai ganin yanzu zahirar musulmi kare shi cikin gida da waje ba ya ta yi kuma an shawo wahala an dawo duk da aljannu sun zo sun girmama shi sun saurare shi sun ba da gaskiya sun wakilce shi ga al'ummansu na aljannu duk da idasu da ya zo musulunci duk da haka dai da shi da allah ya karrama shi da isra'i da miraji saboda sai yawa na tsawa ga zuciya ta yi cewa duk duniya sama da ƙasa babu inda ba a san shi ba kuma babu inda bai da masoya abubuwan da aka yi mishi na dukkan wannan abubuwa haka abun yake ya haƙuri shoye gwanin rawa da ya faɗi ce wata rawa haka aka yi ta da shi ubangiji subhanahu wata ala haka ya tsara kan ya damu shi ne aka yi isra'i da firaji da shi aka nuna mishi ayoyin allah masu girma aka yi mai abin da ba ta fama wani ba shi ne ya ce zai bayanin abinda isra'i da shugaba su kusa da girmamawa da fifita wa Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gare min almunajat na samun ganawa da Allah shi da shi summa da na fata da la wa kana qaba qausain aw adana fa auha ila abdi ma wannan munajatin da aka yi mishi wata girmamawa ce ta musamman da ba wanda a ita ba ga cikinta ne warro uyati da ganin allah ya ce mai idon ganin allah shi kaɗai allah ya mai yadda da ya gan shi kudu shi ce wadda kalara aiki da bibi a yi na yi ra'asi na ga allah ubangijin da ɗaya nan da duk waɗanda na kaina ba na zuciya ba ba mawarki ba ba wanda zai ce maka ya ga allah ido da ido in ba da ba a ina al-miraji isra'i wai ma matul anbiya da kuma limancin da ya ma annabawa da manzanni nan a baitul maqdis da aka tara annabawa da manzanni duka yace jibril ya kira sallah sai ne zamanin shi zai ba da sallah ko ko annabi adam ko ko annabi ko annabi ibrahim ko ana gama da Allah ka daidaita sahu ciya Muhammad ta shi ka ba mu sallah kaga shara ce ta cewa duk wani ba annabi da da wani manzo da wani mala'iki da komi da suna bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal uruj bihi da kuma hawa da aka yi da shi ila sidratil muntaha zuwa ga sidratil muntaha kuma ra'a da bayanin abin da ya gani min ayati rabbi da kubra na ayoyin ubangiji shi masu girma ko mafiya girma min al-kubra wa annasi akbaru ne akbaru namiji al-kubra ko mace al-kubra mafi girma kamar khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam yana daga abubuwan da Allah yake bace manzon Allah da su sallallahu alaihi wasallam isbatul isra'i labarin isra'i wa man qawat alayhi abunda tana zuwa kan shi min darajatin rifati daga darajojin ɗaukakar daraja min ma nabba alaihi kitabul aziz daga abun da littafin nan mabuwaya alqur'ani ya faɗakar da mutane a kan shi wa sharahatu siharul akhbar ingantaccen hadisai suka sharhanta shi qala Allah ta'ala subhanalladhi asra bi 'abdi laylan min al-masjid al-haram zuwa ƙarshe Allah ne ka cewa tsarki ya tabbata ga wannan da ya isra'i da bawa cikin dare daga masallaci mai lamar mazo bai tulmakadis don ya gwada mishi ayoyi shi mafi girma ba abinda Allah ya ce musu subhanallah ka abu girman shi ya kai kuma haka shi ba sai ya koya subhanallazi asra وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن إلا وحي يوحى حتى ديتي لقد رأى من آيات ربي الكبرى هذا الله تلك حقيقة يا ga mafi girma daga cikin ayoyin ubangiji wala khilafa bainal muslimin bi sihhatil isra'i bihi sallallahu alaihi wasallam babu wani sabani tsakanin musulmi cike ingancin yin isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda makiya addini suna son su kawo shakka cewa wai isra'in nan mafarki ne an kai ba da jiki ne ya tafi ba to in ka kuskura ka yadda sallar da an ka so mina ne mafarki ce addinin musulunci ya ce as-salatu imaduddin ita to gimshikin addinin ka a wuri na kwana haka ko da kwanan annaba ne dai an ne shigar da wani abu wasu ka suka ce kawai imagination ne kawai tahayyuli yana zaune ne kawai ya shiga wani yanayi yana tunani yana tunani ya duka yanayin an kawo buraka ga yanayin an kawo ga yanayin baitul maqdis ga yanayin wuri kaza ya ga wani zanne kiri-kiri na tafayi to in an kayar da haka kenan ko sallah da komi duk tafayi ne hayali ne ba a yi ba an raba ka da addini ko raba ka shi ba shi ne yake cewa duk musulmi ka ganin kai kana ganin kai musulmi ne kai ma ɗaya musulmi to amma an raba ka da addini kai wa musulmi tunda ka ta ayar Allah ka ta hadisai ga ta ce ka ta musulunci shi yasa ya rika nuka ya ce ba sabani tsakanin musulmi cikin ingancin cewa an yi isra'i da jiki da ruhu da jiki ne ɗaya wannan allah kai shi duk inda ya kai shi duk abin da aka yi yana nan tangaram da an so abu ne ba mawaliki ba wani takayyaki gaskiya ce ya ce dalili da yasa duk musulmi ba su yi sabani ciki ba ya zo wa nassun qur'ani dan nassin alqur'ani kaga wanda ya kareta ya karanta nassin alkur'ani wanda ya karanta nassin alkur'ani ya kafirta wa ja'at bi tafsilihi wa shar'i ajaibihi wa khawas nabiyina sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi ahadisu kasiratun muntasharatun hadisai masu yawa wanda yake sun ɗaiɗaita cikin duniya ta ilimi da addini to sun zo da tafsiri rarraba bayani da kuma shirin mamakan da ke cikin isra'i da miraji da abubuwan da allah ya bace annabi muhammadu a annabi muhammadu su sallallahu salama sun zo da yawa ra'ayina mun ga an nukaddima akmalaha mu gabatar da mafi cikarta ko a kamilaha mafi cikarta da yawa wato abubuwa da yawa mafi cika wani shira ila ziyadatin bayan mun kawo hadisin da ya fi cika na bayani da inganci to kuma sai mu ishara zuwa ga kare-kare min jarihi daga wani hadisin da mun ka kawo abinda zai kenan حدثنا القاضي الشهيد أبو علي والفقيه أبو بهر البسماء عليه والقاضي أبو عبد الله التميمي وغير واحد دون المتوم دا من شيوخنا لك شيخنا قالوا سكباب العباد سكتي حدثنا أبو العباس العبدي حدثنا أبو العباس الرازي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا شيبان بن فروع حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه اسلم حديث كنا daga anas ibn malik radiyallahu anhu mun samu cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce أتيت بالبرايك وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل أرزمان da buraka buraka dabba ce fara mai tsawo amma tsawonta ya wuce jaki sai dai bai kai alfadari ba da zaba hafira hudu da manta karatu yana ɗora kafar shi ƙarshen ganin shi ya taɓa guda kala ya ce barakin tuhu na haushi hatta a ta yi tubaitul maqdis an na zo baitul maqdis fada baka tuhu na ɗaure shi bil halqatin lati yarqubu bi hal anbiya a zoben da annabawa ke ɗaure da gobe su sun mada halkul masjida na shiga masallacin baitul maqdis a sallai biya raka'atai ne sallah raka'atai cikin shi tun makarajtu sannan na fito فجاءني جبريل جبريل يزور بإناء من خمر وإناء من لبن ya kawo man ƙwarya ko masaki na giya da na nono ya ce in zaɓa ba kataratun labana ta zaɓi nono na sha ba ƙada jibirin jibirin da ce ta kuga tartar fitirata ka zaɓi abin da ya dace da daidaituwa ta halitta na dama shi ne abin da a daidai wanda aka halarci mutum kan musulunci yadda ya kamata a yi mutum to ga wani hadisi za mu zo gare shi da na sha banki da shanyewa ba sai na rage kaɗan sai ya karba sai ya ce kaga da ka shanye duka da abin maka ba mai shiga wuta sai na ce ba ni in shanye saboda ɗanin tausayi ta haka kuma ai a zata riga ba ta sai aka ta da wannan saura aka saba mace sun ma'auraje bina idan sabai sannan bayan an gama abin da aka yi a wurin betul makadis sai aka hau da mu zuwa sama fastab ta jibril jibril ya nemi abu da kowa akila aka ce mananta wane ne kai hala ya ce jibrilu ne ne jibrila ila aka ce wa ba aka wa tare da kai saboda jirgin haske ne sama haske ce bai saba neman izini wucewa kawai yadda duk ya tsaya ya nemi izini sai aka ce halawa a tare da kai kaka neman izini yau hala ya ce muhammadun annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ila sai an ka ce wa kadu ya sai ilaihi an aika mashi ne kaga ashe sun san muhammadu in baka ba san shi ba sama za a shiga sama sun san shi ya ce baitul maqdis annaba da manzanni sun ba shi gabata da limanci sun san shi kenan ya kada ya damu da mutanen maka ma'ana abun kenan a ce an aika an aika mashi ne halal kada ya ce kada ku sai lai an aika mishi ne fa mutu halana sai aka bude muna fa iza annabi adam alaihi salam in ba sai ga annabi adamu sallallahu alaihi wasallam marhaba bi sai ya bada maraba wada ali bi khairin ya bada addu'a alkhairi sun ma'urja bila ila sama'i sani sai aka hau da mu zuwa sama ta biyu fastar ta haji buribu jibril ya bi da abu da koba kila aka ce malanta wane ne kai kada ya ce jibrilu ne kila aka ce man ba ka tare da kai kada ya ce muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kila aka ce wa karfe sai dai ana an aika mashi ne kada ya ce karfe sai dai an aika mashi kwakwati halana aka buɗe muna bai za ana bibnai lakala sai gane ya nuna innoni guda biyu isa ibn maryam wa yahya ibn zakariya sallallahu alaihi wasallam رحبا لي ودعوا لي بخير ثم رتب إلى السماء الثالثة فذكرها مثل الأول وفتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم سيغاني لأن يوسف أسمت من تقوم وإذا هو سيغا يوسف قالوا بي شكر الحسن أم باشا لبي كاو حنتا كباكي مرحبا بي يبني مرحبا ودعا لي بخير يما أدعى على خير ثم وجبنا سنة أكعودم إلى السماء الرابعة زوى سمة أولي وذكر مثله wato ya fi damu da koba wane ne kai jini da biyu a tare da kai muhammadu an aika mishi ne na aika mishi sai a bude koba da aka bude mai za annabi idris sai ga riga annabi idris fara haba bi ya mana maraba wadda ali da khairin ya mana addu'a ta alkhairi قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا شيء إدريس من دوكا كاشي وني ما دوكا شيء سبت ثم ورج بنا سنأك حول إلى السماء الخامسة زوا سمة بها فذكر مثله يفعل علم يفعل آتم فإذا أنا أبودي سيكاني بهارون كاني كأن بهارون فرحب بي يمن مرابا ودعا لي بخير من الدعاء الخير ثم أخرج بنا إلى السواء الثالثة سنة أقعود مزوى سبعة شدة فذكر مثله ويأم تئلم إذا أكي أفرقه فإذا النبي موسى سيقان إلى النبي موسى فرحب بي النبي موسى من مرابا ودعا لي بخير من الدعاء الخير ثم أخرج بنا سنة أقعود إلى السواء السابعة زوى سبعة وقت فذكر مثله يوم إلى اليوم كتر فإذا أنا إبراهيم سيقى نقع نبي إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور yana mai jingina baya ne ga baitul ma'mur wannan ka'aban mala'iku wadda asanta da ta mukawa bai za huwa sai ga shi albaitul ma'mur ya da huluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin kullun mala'ika dubu saba'in ke shiga su ibada su fito sun malaya hudu na da su nan ba su dawowa kaga wa san iyakar mala'ika kenan wa ya alamu tun da ya illa huwa sun mazhaba bi sannan ya tafi da ni ila sidratul muntaha zuwa ga magariyar tukewa wai za wa rabuwa sai ga ganyen sidratul muntaha hakan fakan ka azanin fiyala kamar kunnuwan giwa wai za a samarwa sai ga ɗayan iccen ita a sigila ɗina da muta kalifila da kamar tuluna halarci falon ma da shi haɗin amulayi ma da shi lokacin da al'amuran allah mai rufe ta rufe ta ta gayyana sai ta canza gaba a haɗin min halittin lahi ya tsaƙi hanyar a ta haɗin wasu da ba wanda daga halitta Allah zai iya sifanta ta saboda kyawunta bawon Allah ya ga sauran maganganu duka shi wannan ruwaya bai kawo ta ba bai ga tsaya ko sinarin manta ha bawon Allah ilayya da muka kai inda Allah ya shirya ya gana da ni sai ya gana da ni ba'au Allah ya Allah ya mana wahayi ya aiko mani ma auha abun da ya nuna wahayi da shi faɓar da alayya a nan da ya wajabta mani hamsina salatan fi kulli yawmin wa layla da sallah hamsin cikin kowane yini da dare wannan zarto ila musa sai na sauko zuwa ga da musa sama ta shidda kenan wa ƙala sai ce ma farada rabbuka ala ummatika da ubangijinka ya wajabta ma al'ummarka ba ya kun kai da ubangijinka ba ba mi ya wajabta maka ba a'a mi ya wajabta ma al'ummarka in ba a tambayar ka gana da kai da shugaban kasa ko ne Allah subhanahu wa ta'ala tun da yake yaro ki Allah ya tashi cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka yace mai aka wajen ta malumai akwai abin da zai tun daga can sai ya kama manzo Allah ya ce alaihi salam kullu ne ce ma annabi Musa 50 salatan sallah 50 ce kawai Allah ya ce 50 da ce kwarai ya ce irji ila rabbik koma wurin ubangijinka fas'alahu takhfifa ka roki sauki fa inna ummataka la yuqina dhalika al'umma ka fasu ya sallah 50 kullun fa inni qad balawtu bani isra'ila wa khabartu ni na jarabi wani isra'ila na jarraba sallah biyu an ka ba mu sun kasa ta gaskiya kai a ba al'umma ta hamsin amma cikin makunshi a wannan ya kai da maza Allah ya wuce sallallahu alaihi wasallama da hasken shi na shi kuma da ya dawo ya ga ƙarin da ya samu ya ga da ya dawo da hasken da ya dawo to shine sai ya koma ya zo ya gan shi ya koma ya zo ya gan shi ya koma ya zo ya gan shi kare ya ce fara jihar sai na koma ila da ke saboda karɓar shawara kuma ga gaban na kullum na ce ya rabu hafif an ummati ya ubangi sauke wa al'ummata ba su yi sallah hamsin kullum fa haƙa an bi hamsin sai ya rage mana sallah biyar فرجعت إلى موسى سيدنا زواج موسى فقلت لك حتى أني خمسا يا رجي من بيا قال يتي إن أمتك لا يطيقون ذلك الأمة كفاس يسلى أربعين دبي كل فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف وما رو بجدك يوكش سوكي قال يتي كيدي كإنجي لكي فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى من gushe ba ina kai komo tsakanin ubangiji na maɗaukaki da annabi musa hatta kana haƙa ubangiji ce mani ya muhammad inna hunna khamsu salawatin walla yawmin wa lailatin li kulli salatin ashr wa tilka khamsuna salatan wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة kaga kamar dai ba a ce ba a ce mai karkada ba amma dai kamar an ce ta yi haka na karkada ba ya ce ubangiji ya ce mani ya muhammadu sallallahu alaihi abin da ya rage saura sallah guda biyar kullum dare da rana amma ka sani kowace sallah na doge tambakin goma goma goma so biyar ko biyar biyar so goma nawa kenan hamsin kaga an rage aiki ba a rage lada ba ita da haka ya zama goma kenan sannan ga ƙari al'ummar nan taka wanda ya muhin yin wanda ya nuhin kyakkyawan aiki sai bai samu yi ba to zan rubuta mashi yayi ji wanda ya rama shi ne madalla ka ci da zaɗawa da islam mafi rakanta musulmi wanda ba alheri ba ya mayi niyyar alheri ya kasa kai niyyar alheri da gaske in alai ba ka iko ba kai to niyya ta buwaye ka niyya ɗaya ta niyya da kuma ya abin ya faci to da haka yace wanda ya niyya yin aiki mai kyau sai bai yi ba za a rubuta mashi yayi don ko Allah ya bashi iko yayi ba guda ya ba akalla a rubuta mashi goma wani a rubuta ɗari wani a rubuta dubu wani da ɗari bakwai dubu bakwai wani ma in kai aikin alkhairi Allah ya karba za a nan rubuta lada ko ka mutu ba a wani rubuta maka lada wanda ya nuhi yin wani mugun aiki sai bai yi ba saboda tsoron Allah to ba za a rubuta ba kaga ba dan rahama ba can da ya nuna alkhairi bai yi ba an rubuta ba shi yayi an ba shi lada nan da ya nuhi mugun abu bai yi ba ai sai an rubuta mishi yayi a ba shi zunubi a Allah bai haka ya nuhin ya mugun aiki Allah bai bashi sa'a ba sai ya kwasa ya tuba ma Allah shikenan sai Allah ce ka ku na yahi ba alhamdulillah falam lam tukutab lahu lam tukutab shay'a ba mu da ta baki komi don ko rashin arziki ya sa yayi to za a rubuta mai mugun aiki guda ba guda ya ba sai a rubuta mai zunubi guda kala ya ce sai na sauko fanazar sai na sauko hattan ta haitu ila musa an na zo zuwa wurin musa sama ta shidda ba a kamar duku na ba shi labari ba kala ya ce shi kai wata saura biyar je ila rafiya ba su alahu ta hafi ba nuna ce maka an kasa ba da nuna biyar wahiya ko ma zuwa ubangijin ka ne ta sauki ba kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'udu ya ce kai musa kada da jatu ila rabbi hatasta hayaitu minhu na kai na komo na kai na komo na koma zuwa ga ubangiji na kai dai ni har na ji kunya kai dai ban ta koma wurin Allah yanzu ya nemi musu to ka kuma shi in ka duba annaba da ya gamu da su to ana ba shi tarihin rayuwa ce da a dukkule ya gamu da annabi adam haka shi ne farko na halittar mutane ko to kuma daga aljanna aka sauko da shi zuwa duniya shi ma ana gaya mai cewa za ka ban baka kai hijira ka je zuwa madina ya zo ga da annabi musa da annabi haya sun gamu da sharrin yahudawa ana gaya mai cewa a madina inda ka koma za ka gamu da sharrin yahudawa ka shirya hakuri ya zo ga da annabi yusuf annabi yusuf allah ya jarrabe da yan uwa ne sun sashi to sosai da shi ba sun ba shi kaci an yawa shi rijiya sun yi kasafin bawa da an sai da shi an ana ga mai cewa yan uwan kwakware sha za su ƙi ka irin da yan uwan yusuf sun tafi shi zuwa annabi zuwa wannan sama ta hudu ya gamu da annabi idris bayan an yi fatahu bayan sun hudu mai yace zai bayan an yi fatahu makkata an yi yakin da aka yi na bayan fatawar makata da aka yi zuwa sa'i da sauransu da hawazin zai zauna zai dinga samun takardu da wafud baƙi da aka dinga samu saboda da aka gama yakin nan na shi sa'i bayan fatawar makata da aka gama da hawazin to dukkan larabawa kaf sun aje makari sun ce yanzu kam ba mai iya yaƙi da musulunci sai da yan ƙabilu can ba karasa ba amma dai yaƙi na gaskiya a zuwa gwabza ba a koma samu ba tsakanin masu ala dukkan larabawa sun aje makami sai aka dinga turo wufur ana turo baki su zo kuma aka yi ta gana abin mamaki na kyawun haƙi da haƙuri na maza Allah su zarto su musulunta a gana aka sama ta uku kenan sama ta uku sama ta biyar da ya suke annabi haruna annabi haruna cikin banu isra'ila ba wanda aka so kamata da haka bayan musulunci ya tabbata da yau zai bar duniya ba sai dukkan makiya ne sun koma masoya ne za a so shi fiye da yadda banu isra'ila ka so annabi haruna sama da shidda ya suke annabi musa annabi musa ya nemi ga allah subhanahu wa ta'ala allah ya ce lan tarani ba ka iya gani na da kuma sauran abubuwa to shi gashi cewa ka taso ka ta allah na son ganin wannan bayanin aka so a yi daga muna nabi ibrahim ka gaji gina bayanai ga albaitul ma'amur bayan an yi hijira bayan an yi jihadi bayan an sha wahala bayan an duk mana kowa za ka dawo ka ci makka magatan saniya shine annabi ibrahim shine aka nade mai tarihin rayuwa ta aka nuna mai annabawa nan ko ba wai alamu ba annabawan ne ya gani ga baki ɗaya su kaga mai cewa annabawa sun mutu shi an mace ce ya gan su baitul maqdis kuma ya gane su sabai guda guda guda sannan a nan sama ta farko tun nan wurin aka gamu da mala'iku guda biyu wannan sama ta bakwai yake hidima wannan sama ƙasa ta bakwai yake hidima wannan ya ce wani daga ina ya ce daga wuri na sama ta bakwai Allah ya ba su sakwai kan ƙasa ta bakwai kai yau ya ce ni ku da ƙasa ta bakwai Allah ya kan sama ta bakwai to ina Allah yake na babu Allah haka ma wani an ce al'arsu ba wacce yake zanni sun ce wai dame dame bisa Al-Qur'an a ƙiƙiƙe cewa su irin renin wayo kana wannan magana ce ta banza harka addini kawai za ka ba da gaskiya ka yadda da abin da manzo Allah ya gaya maka ba sai ka aura da hankalin ka sallallahu alaihi wasallam salatul fatih
صلاة الفاتح الحمد لله رب العالمين